بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتم لما سبق على سبق بالهدى ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حسب كريم الكلام العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. غلبت الروم في الأرض وهم من بعد غلبهم سابقون
wannan sura kenan suratul nur wadda ake sura wadda ake ambaton sha'anin numawa a ciki wato abin da ya wakana tsakanin rum da su farisa wanda alkur'ani yake ba da labari yana daga cikin babbar mujiza ta alkur'ani wato ba da labari da abin da bai zo ba abin da yake gaibu ne a rufe kuma a ba da labarinsa na da kuma wannan sura makiya ce an saukar da ita a maka tana da ayoyi hamsin da shida ko kuma hamsin da tara sittin ko kuma hamsin da tara hamsa sabanin su babba ta fara da بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ubangiji tabaraka wa ta'ala shine masani da abin da yake nufi da waɗannan harafai wa ya rufa ali da kuma lam da kuma ni na Allah ya ce gulibatul rum abin jayi rumawa wato ahli kitabi abin jayi su an karya wani su wanda suka bin jayi su kuma su ne farisa fiye haka malarar a cikin ƙasa wadda take mafi kusa wadda take mafi kusa ƙasar mafi kusa da ita kuma wadda take kusa da ita zuwa kusurin farisa ɗin wa suna kuma min ba an galabiyin bayan rinjayar su da farisa suka rinjayar su da farisa suka yi sai ga yiwuwar su ma da sannu da sannu za su fi su ma za su haukan su za su rinjaye su ne su ma za su ci su da yaƙi na
في بضع سنين
za su zo su ma da sannu za su rinjaye su ne fi mafisinina a cikin shekaru waɗanda suke ɗan tsirari su al'urku shi ne shekaru kamar daga uku abin da yake daga uku zuwa tara kenan yawa su ne wasu shekaru wanda suke ɗan tsirari na
لله له من قبل ومن بعد na alƙur'ani lillahi lahu min qabl wa min ba'd gabanin rinjayar su farisa rinjayar da farisa ta wasu rumawa da bayan rinjayar da su rumawa su ta yi da farisa to wanda dukkanin wani nufi ne na ubangiji yawwa da su da su da su farisan da suka rinjaye rumawan da su kuma su rumawan da suka rinjaye farisan nan to duk wannan wani yanki ne na ubangiji don haka su rumawa an sanya ahlul kitabu ne su ne ake ce musu banal asfari wato turawa kenan an ce suna daga cikin jikokin yesu aisu wanda shi kuma aisu an sani damar ɗani cikin ɗani na annabi ishaq wanda cikin su ɗaya da shi da annabi yaqub shi annabi yaqub wanda yahudi suka fito ta tsatsansa wanda dukkanin annabawa wanda suka sun yi yahudi suka fito ta tsatsansa shi kuma ɗan uwansa aisu wanda su kuma nasara su fito ta ta ɓangarensa to shi sa lokacin bayyana shugaba sallallahu alaihi wasallama su nawa da su da tarisa kusan su suke mulkin dukkanin inda maraya take su kusan abin da kasashen da suke kamar yammaci kusan duk daular su ne sun ci ta bayani su kuma farisawa kamar abin da yake yankuna na gabashin duniya duk yankin su ne yanzu da akwai irin su masar irin su yankin ƙasar sham irin su wani yanki da yake cikin yankin kamar wajejen gonar wannan irin su siriya wannan duk daular rumawa ne rumawa sun ci wannan garin su kuma farisa idan ka ɗauki abin da ya can gabashin saudiya can gabashin izar kamar irin su iran irin su iraki da wani yanki na kasar hindu duk waɗannan ƙasashen su kuma farisa su suke mulkin wannan ƙasashen yawanci ubangiji duk sun ci wannan ƙasashen saboda haka su su runawa ahalin kitabu ubangiji ya ba su littafi su kuma wa'ancan farisa su kuma na guzawa ne shi ne za ku ji an zo ana kissan murni haifin shugaba ana cewa wutan farisa ta mutu ga koramar sawata da farisa suke bautawa ita ma ta mutu to su farisa maguzawa ne dogo suke bautawa su kuma waɗannan ahalin kitabi ne to don haka sai aka samu yaƙi tsakaninsu sai su farisa sai suka samu nasara akan rumawa ahalin kitabi saboda haka wannan sai ya sa su mushrikan maka saboda suna ganin su ma guzawa ne suna bautar doki suna bautar dubu kamar sun dace da su farisawa lokacin da aka yaƙi tsakanin su farisa da rum wanda an ce yaƙin ku an yi shi ne a tsakanin urkun ita ce jordan da falastinu a daidai don aka gabza yaƙin ya zama farisa ta lallasa ita rumawa to wannan sai ya sa su su ta mutanen maka mashirkan maka sai suka dinga farin ciki suka dinga murna suna ta murna suna ta farin ciki ai ga shi nan ta bisa a hadin kitabu ne kuma ka suke murnawa ga sanan sun samu nasara akan rum su kuma da suke a hadin kitabi don haka su ma kafar maka suke cewa wai su ma za su samu nasara akan musulmai saboda haka sai murna suke suna ta murna saboda wannan abu sai zama ya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abin sai ya tsaya musu ka san makiyinka maki ba za ka zo ka ga sukunin ka bai ne ba dariya to waɗannan makiyan su ne makiyan Allah ne makiya annabi ne da babban maki shine wanda baya san Allah da annabi to makiyan su ne sun ga su ne musu dariya su ahli kitabi sun samu nasara akan ahli kitabi suna ganin ai wannan dama ce su ma za su samu nasara akan musulmi to wannan farin cikin da suke shi ne ubangiji sai ya saukar da wannan aya ya ce to haka ne yadda suka samu nasara akan ruhu su ma da sanin su ma za su za su samu nasara akan su Allah sai ce fi kudu isiniyin a shekaru ɗan tsirarru bayan an yi haka hatta sai na abubakar sai ji samu ubayi bin halab sai ji ce masa to ai su ma rumawan za su samu nasara a kansu nan da shekara za su samu nasara a kansu ubayi bin halab ya ce sai ya ɗauka haka to shi kenan abin da rai musanya wani abu a kai wanda in kai kai nasara in ni nasara wani sai cinye abin sai suka sanya raguna kamar guda goma haka tun da a lokacin ba a saukar da haramcin yin haramcin yin caca ba to da daga baya sai na abubakar sai da ya koma gurin shugaba alaihi salatu wassalam sai ke ga shugaba sai shugaba ya ya ambata masa cewa to ai Allah fi bil ismi ne yace a shekaru ɗan tsirari kaga zai kama kamar daga uku zuwa kamar tara to daga nan sai na abubakar sai ya koma gurin ubayi bin halal sai yake ce masa ya ce ko kayi nadama ne sai baka yace a ba nadama yi ba abin nan ina ganin zai kai kamar nan da shekara tara sai ji to sai dai mu ƙara rakumi tukunna saboda haka suka sa rakumi ɗari yawwa idan har rumawa suka zo suka suka suka rinjayi farisa to rakumin naka ne kowa ya sa nasa idan kuma su hakan bata kasance ba to shi ubangi ya samu nasara to lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam za a hijira an ce shi ubayy ka san su duk da kafirai ne ba sa wasa da alƙawari ubayy bin khalaf sai yi bin sura ko ce to shi za ka fita yaya sai ya ce masa to ai ga ɗana nan ya sanya masa abdurrahman ko abdullahi a cikin yayansa ya ce ko ne ne duk lokaci ya yi gashi nan zai baka saboda haka ya fita an ce lokacin da za a yi hudu shi ma ubayy bin khalaf da zai fita hudu sai dan sai na abokan zuci masa yaya sai ya ce to ai ni ma da ɗana nan saboda haka suka haɗa ƴaƴansu to ana nan ana nan shekarar da shugaba tun da shi ubayy bin khalaf kaga da aka je gudu Allah ya kashe shi to shekarar da aka yi ya haibara an yi hudaybiya ƙarshen shekara ta shida da hijira ana dawowa daga hudaybiya a cikin muharram farkon shekara magana salasalam aka fita haibara to a cikin lokacin bacin ana gama gurubar haibara aka gabza a kuma gabza a gani tsakanin daular farisa da daular rumawa to a nan ne su kuma farisa suka ɗebi kashin su a hannu ga shi daular sa a wannan lokacin ta yi ƙarfi da gaske kusan ma ta su waɗannan ne karfin dola a wannan lokacin amma sai da suka kwashe suka lallasa farisawa wanda har a wannan ne suru suka je nan kasar iraki suka gina wani katon gari wanda aka ce masa runiya a hanyar zina da wani runiya katon gari a nan suka lasa-lasa da su suru to wanda a wannan da ya sa musulmai suka yi tabbatin ciki suka yi ta kusan kuma yana daga cikin wannan shekarar ne kusan fara buɗin sabon annabi suka fara samun buɗi tunda kaga a wannan shekarar ne gashi an je an yi haibara an samu dukiya wanda shi ne kusan farko farkon dukiya da sabon suka fara samu gashi kuma a wannan lokacin da wannan abin da ya samu cewa su rumawa sun samu nasara akan farisawa kuma gashi a wannan shekarar ne su su wannan jafar bin abdul muttalibi suka tura ka can hai suka suka tura ka habasha suka zo kuma suka kawo labarin musulunta shi na jashi kuma a wannan shekarar ne shugaba sallallahu alaihi wasallama aka aka auri ita ummu habiba to shi sa daga a wannan shekarar ne bayan ana dawowa da haibara shugaba sallallahu alaihi wasallama aka rubuta wasiƙa aka dinga aika wa manyan na duniya shine kaga a lokacin kamar irin aka su daular farisa a lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallam ya tura masa sahabinsa abdullahi bin zabata sahani wanda kaga da ya je kai wasiƙa shugaba sallallahu alaihi wasallam saboda kafirci saboda kafirci sai suka yayya wasiƙa shi shugaban shi shugaban daular farisa na wannan lokacin har ya ce yana da wasu tura ɗan aiki zuwa madina domin wani a yi rashin ladabi ga jarumin manzon allah ya ambaci kisa wanda da aiki bayan ɗan aiki ya dawo a ga shugaba alaihi salatu wasalam abinda suka yi manzala musu addu'a kan ubangiji allah ya halakar da su su kuma ruhu wanda an sani mun karanta shi a cikin sayyidul bukhari lokacin da shugaba ya aika musu da wasiƙa aka aika musu da diyatul kalabi diyatul kalabi maza Allah ya aika shi da wasiƙa domin ya je ya kai wa shugaban busra tunda a lokacin busra ba basra ta cikin iraki ba busra ta yankin ƙasar sham a lokacin tana ƙarƙashin daular sugunawa aka aika da ya da busra shi kuma sarkin busra shi ne zai miƙa wannan wasiƙar zuwa ga azimin shi kisara shi shugaban ruwan to bayan ya kai wasikar sai aka tsaya a daidai wannan lokacin shi kuma sarkin rum ya fito ran gadi ya zo nan ƙasar sham ya zo ƙasar sham kenan ita kuma wasiƙa ta je ga shi azimin busra shi kuma daga nan sai ya aika wa shi shi kaisar shugaban rum aka aika musu da wasiƙar manzon allah shi ne kaga ya buɗe wasiƙar ya karanta ta ya ga abin da yake cikin ta shi ne kaga yadda ya nuna cewa ko za ka samu su waɗanda suke da dangana da wannan wanda ya bayyana aka ce aka ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka zo nan kasar sham sai aka sa a wannan shekarar kuma su su abu su fiyara sun shi to aka zo aka samu su abu su fiyara aka tattara su aka kasance sarki yana kiransu saboda haka aka je gaban su aka je gaban shi kaisar da su shi sulkin rum shi ne hirakatu da aka je an san ya zaunar da ya tambaya wane ne mafi nasafa mafi dandani da wanda ya aiko da mai wasiƙa yana da shugaba sallallahu alaihi wasallama abu sufiyan ya ce ni saboda sun hada a wajen kakanin hudu da shugaba sun hadu a gurin abdulmunafi shi ke hirakon ya ce to a ajiye musu abu su fiya a gabansa rago kuma abokan tafiyarsa su kuma su zauna a bayansa dabara ce irin ta sarakuna idan ya ajiye su wannan na kallon wannan zai iya zuwa in ya tambaye shi in yanzu zai yi magana ya kalli fuskar wani ya iya faɗan ba daidai ba sai ya sa su a gaba su kuma suna ba ya ce musu zan tambaye shi idan ya faɗa abin da ba daidai ba ku karya tashi kaga daga cikin tambayoyi da ya masa yake cewa wanda ya bayyana a maka yake cewa shi annabi ne yaya nasabarsa take a cikin ku ya ce kuma fi na zu nasaba ma'abucin nasaba ne a cikin mu ya ce fa hal kana min aba min malikin ko akwai sarki a cikin iyayensa ya ce na ya ce kafin shi a garin ku wani ya taɓa bayyana ya yi da'awar annabta kafin shi ya ce ba a taɓa yi ba ya ce kun taɓa yaƙarsa ya ce mun taɓa yaƙarsa ya ce ya yaƙi ya ce har ku bai da nasu jalo sakin guga ne ma'ana wata ran mai nasara wata ran kuma su si nasara wata ran si nasara wata ran mu nasara ya ce to da me yake umar da ku ya ce yana umar da mu da ba Allah mu daina bauta a daina bauta abin da iyayen can kafin da suke bautawa a ba Allah a yi gaskiya a yi sada zumunci duk da ya gama tambayarsa sai yake sai yake cewa to yaya yaya hal yabdu wa yana yin yaudara to annan ne Abu Sufyan ya samu damar da zai iya shiga da wata kalma yace a baya da yaudara sai dai muna cikin wani alƙawari yanzu ba mu san me ya aikata ba ko yana rufin alƙawarin da aka yi abu da yiya to shi ne sai ya ce to na tambaye ka game da nasabarka gaba da nasabarsa ka ce min shi mahabucin nasaba ne ya ce ta dama haka aka yi aiko ma'aika duk annabi da za a aiko ɗan dangi ake aiko shi kyakkyawan nasaba ya ce kuma na tambaye ka game da cewa a cikin iyayensa akwai sarki ka ce min babu hirafat ya ce to da a ce a cikin iyayensa akwai sarki sai in ce ya zo ne na neman mulkin iyayensa sannan na tambaye ka shin kafin shi wani ya taɓa faɗan wannan abu ka gaya mu wani bitar faɗa ba ya rabu ne to da a ce wani ya taɓa faɗan wannan da sai in ce ya ji an faɗa ne shi ma yake zuwa ya koyi da abin da aka faɗa gabaninsa na tambaye ka ya taɓa yi kun taɓa ganin sa ya faɗa abin da ba daidai ba kuka ce bai taɓa yi ba ya ce to ina ganin bayi ba zai yi a ce ya bari wa mutane ƙarya ba kuma ya yi wa Allah na tambaye ka da me yake umar da ku kacin yana umarta da abauta wa Allah shi kadai a bar abin da iya suke bauta na gumaka a yi sada zumunci kyakkyawar dabi'a hirabal ya ce to dama haka annabawa ake aiko su to bayan ya gama jin wannan to daga nan shi hirakalu sai ya sa a tattara masa manya-manyan ada manya-manyan malaman kiristoci a cikin wata fadarsa da take nan ƙasar sham saboda haka sai da aka tara su da baki ɗaya kakannin tukunna sai ya ce da su abu su gane kuma ku tashi ku ci shi ne kaga abu sufiyana da ya fito hankalin sai ya tashi ya ce wai ya ce lalle lamarin dan abu kafshata ya girmama wai saboda a lokacin a soyayya ya ƙara cewa ya kasa taɓa sunan shugaba ma sai ce lalle lamarinsa ya girmama yanzu har shugaban banan asfar shugaban turawa na yana jin tsoronsa shi ne a can a wata ruwa yake cewa shi abu sufiyana yace to ban gushe ba ina ganin lamarin manzon Allah zai bayyana hatta adkhala Allahu al-islam har ubangiji ya shiga mun da musulunci cikin zuciyata yace kare yace baya son musulunci amma dole sai da Allah ya shiga masa da musulunci to shi ne shi ne rabar yasa aka tara su wa'annan su wannan manyan manyan malaman su na su nasara suka taru a cikin fadar su kamar ministocinsa kenan da suka taru sai ce farko sai fara fito da wasiƙar shugaba sallallahu alaihi wasallama a karanta wannan wasiƙa abin da yake cikin bin muhammad bin abdullahi ilahi raƙala azimin rum ilahi raƙala azimin rum salamun alamanin taba al-huda aslim ta salam fa ina abaita fa inna ma alayka ismal adiziyin a kan tawsika wa ya ahlul kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum a kawo wannan aya to bayan an gama wannan sai ya ce yanzu ba na ga muku abin da yake shine shine tsira ba ba za a ga muku abin da yake shine tsira ba to wannan annabi wanda damar kafin nan sai da ya ga su abu su dane ce da a ce zan samu damuwar damar zuwa wurin shugaba sallallahu alaihi wasallam la tajashamtu liqa'ahu yace sai na kallafa wa kaina haduwa da annabi yace kuma da a ce zan samu zuwa wurinsa da na dinga yanke masa diddigen sa kafafuwansa to da yasa aka tattara bacin ya ga musu wannan ya ce wannan shugaba aikanta ce ni wannan sai fadar da baki ɗaya ta hargitse da shugaba da fada da hayaniya suka samuro za su fito ashe musu dabara ki ya rike kofar da bai rike kofar ba suka fita kashe shi za su hankalin su ya tashi haka sai ya dawo ya suka da suka dawo sai ya ce oh daman na jarraba ku ne da karfin imanin ku akan addinin ku Allah akbar ya ga gaskiya ya ga gaskiya sai dai san mulki ya hana shi karɓi imani kamar yadda labahari ya faɗa ya ce wannan abin da kai ba zai sa ka tsira ba kawai ka fito ka ba Allah duk da wasu malaman da ga suna ganin suna ganin kamar suna ganin kuwa ai tun da zuciyarsa ta gaskata kamar ai za iya sa shi a jarumin musulmai na bayan ya ce a'a ai kawai mulki ya hana shi ba annabi to saboda haka ya girma wannan wasiƙa shi ne kaga daga nan bacin an yi wannan ya ga cewa ya jarraba su ne kan addini ko kuma sai suka suka yi masa sujada kuma suka kira suka ce to shi kenan sai aka tashi daga nan ne kuma ya fito ya ci gaba da tafiyarsa ya aika wa wani wazirinsa a kan yana tun da shi an ce hirafar ɗan duba ne ya aika bi inda mutum su ya aika akan cewa su yi bincike damar lokacin bayyanar annabin ƙarshen zamani ya zo duk inda ya tura sai abu ma ce ai lokacin ya bayyana lokacin ya zo daga nan sai ya aika wurin azimin ruhu wanda ya aika masa da wasiƙar da diyatul kalbi ya kawo sai ya ce ya binciki shi wanda aka kawo nan yana da kaciya suka bincike ce ai mutum ne mai shayi hankalin sai da tashi tashi saboda sun gani alfafasu na halin kitabi cewa annabin ƙarshen zamani da zai bayyana zai zo cikin jama'a ne wanda suke yin shayi sai ce to ai na ɗauka ba masu yin shayi kaciya in ba ya gudu ba wazirin suka ce ai sarki kawai in sha'anin ka sa'anin su ya dame ka kawai ka sa da aka kashe ya gudun mana to daga gano can sai aka kawo nan aike cewa ai wannan dan aikin shi ma yana da mai yin shayi ne ya ce damar larabawa suna yin shayi aka ce ai larabawa suna yin shayi ya ce ai shi kenan annabin ƙarshen zamani ya bayyana to haka aka yi kuwa wanda kaga daga ƙarshe shi rabaru an ce ya yi hadiya ya aika wa manzon Allah sai dai bai musulunta ba amma ya aika wa manzon Allah kamar yadda shi ma mutum musulma masar yayi to shugaba sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'a yake cewa amma haula'i kusa ta kudu lahum al-baqiyya da sannu za a samu wani banyanci a gare su su kuma waɗancan za a halakar da su shi yasa tun daga sannan bayan gulama sai na umar su farisa ubangiji allah ya halaka su ya shafi su yau ko duniyar wata daula farisa ba ta ji allah ya tafi da su da baki daya su kuma wa'annan daular rumawa saboda sun girmama jami'i na manzon allah ka san ko ya ka girmama lamarin annabi kai ma sai allah ya girmama ka sai allah ya musu wani bangarci shi sa wani hadisi yake cewa idza halaka qaisar fala qaisar ba'dahu idan qaisar ya mutu kuma babu wani kaisar da ra'a da za a yi to a wannan lokacin duk kusan daular da ziratul arabi su rumawa sun ce wuta to tun daga lokacin da kaisar ya mutu kuma shikenan da ziratul arabi da baki daya ubangiji sai ya tsare ta ba abin da yake wajen in ba musulunci ba Allah ya rushe daular rumawa a nan ziratul arabi amma saboda wannan abin da suka kulli da kan musu wannan waje wanda na taɓa jin wasu daga cikin magabata suna cewa wannan wasiƙar da shugaba aka aika musu an ce hayyar wasiƙar tana nan suna ajiye ta a gidan tarihi to wannan shi ne kuma kaga wani mutum wani mutum mutum a shugaba ga wannan manyan yi kwaya ne sun ci dukkan manyan yi da zai fara amma inda manzon Allah bai bayyana sai Allah ya tsare wannan gari ba su je sun ci wannan gari ba ba inda annabi yake sai Allah ya bari da sun ci masar sun ci ina ne sun ci yankin kasar sham duk sun ci wannan nahi ne amma sai Allah ya bari garin shugaba sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sa wani hijabi daga nan wajen kasar afirka in ka tafi za ka kasar hijab sai Allah ya sa ya sai ya tare mana can kuma daga gabas idan kai kuma za ka fado kasar nan tuhama karin tuhama sahara a ci a wannan lokaci ubangiji da yasa wani kangiya har shugaba ya bayyana kuma haka abin da aka musulunci ya mamaye ko ina na'am to shi ne ubangiji yake cewa wa yawma idin a yayin nan yayin da su ma kuma ma za su rinjayi farisa ya barbu mu'minu wato wannan lokaci mu'minu su ma za su farin ciki na'am
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العليم الحكيم يقرب المؤمنون بنصر الله مؤمنين za su yi farin ciki da taimakon ubangiji da ya ba su da ya ba wa su mahrum a kan farisa sau da ga sun yi farin ciki yanzu da nan sha ubangiji yana taimakon wanda ya so ruwan hatun da wani allah shi ne al'azizu shi ne mai rinjaye shi ya ba su wannan rinjayen da suka yi su ma wancan da suke rinjayen a farkon su ma ba yin kansu bane Allah ne ya kaddara haka arrahim kuma ubangiji shine da jin kai ga mu'minai
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون wa'ada Allah ubangiji ya musu alƙawarin nasara la yukhlifu Allah wa'adahu ubangiji kuma baya saba alƙawarinsa sai dai zai zo wa mutane su ne kafiran mata ba su san haka ba na'am
يعلمون الله ينزل الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
kafirai ba abin da suka sani abin da suka sani shi ne zahirin rayuwar rayuwar duniya shi ne ya alamu da zahirin min hayatun duniya yawwa zahirin rayuwar duniya shi suka sani ma'ana yadda za a gyara duniya yadda mutum zai gyara neman abincinsa a gyara nan a gyara nan wajen abin da suka sani kenan yawwa a gyara rayuwar duniya sha'anin yadda za a yi gona yadda za a kyara kera gida yadda mutum zai kera wajen mahallin kwanciyarsa da yadda mutum zai gyatta abin hawansa da yadda mutum zai gyatta rayuwarsa ta duniya yadda dai kan kasan dai yadda yanzu turawan nan suke kaga ba ruwansu da wani lamarin Allah ba ruwansu da tunanin mutuwa a'a za a zo a shimfiɗa rayuwar duniya ne a shimfiɗa buri da kana har kamar shekara ɗari ma sai ka ce shi zai ba kansa ra to halin kafirai kenan wa hum bil wa hum an al akhiratu hum ghafilun su kuma mara kanani gabar lafiyar lafiya shi sa zamahshari babban malamin da yake cewa wannan shi ya nuna ita duniya anna laha zahiran wa batina tana da zahiri tana da batini tunda Allah ya ce abin da yake mabayyane a rayuwar duniya su kafirai suka shari su suka kula da shi ina yake cewa zahirinta shine abin da mutum zai yi hassalar da abin da yake na jin daɗi na roli da duniya baɗininta kuma shine yadda mutum zai yi aiki yadda zai hassalar da zai hassalar da guzurinsa na gobara na kiyama shi sa shi islam shi ibrahim ke cewa kafare kenan su duniya suka sani ba su san sha'anin lahira ba balantana sun kuma sha'anin allah sha'anin ubangiji shi sa ga sai da na alimar allah wajen haka yake yawo a kufa yana kewaye gidan sai yana cewa ya duniya gurri gairi baka tuki salasa ya duniya gurri gairi ke duniya rudu waje na rudu wani na wani za ki ruda ba ne ni ba ne miki saki uku ke duniya rudu wani na ne miki saki uku haka yake kewaye cikin kuka yana faɗa yawwa su kafarai shi ko mun sai Allah ya ba shi duniya Allah ya ba shi lahira neman duniya ba zai shagaltar da shi gabarin lahira ba bari ma dai zai fifita lahira a kan duniya shi mumini kenan yawwa shi mumini zai nemi duniya sa ta yadda shari'a ta yadda ya nema sannan kuma zai nemi lahirarsa shi sa kaga wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa ma lahu wa lahu fil akhirati min khalaq kafirai kenan su kawai duniya kyawun duniya su gida ba ruwan su da rabon layira su kuma su kuma su kuma mummuni wa minan nasu man yaqul rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana suna neman hasana a duniya musulmai kai suna neman hasana a duniya suna neman hasana a lahira shi musulmi ke da mummuni ke da shi yasa ka kyautata duniya ka tatta kujerar da duniya ke zuwa ga halaka ko ga kaskanci ko ga wahala daidai gwargwadonka sannan kuma amma kuma ka fifita lahira a kanka ya zama ka nemi duniyar dan lahira saboda duniya mai wucewa ce lahira ita ce wadda take matabbaciya na أولم
يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون Allah ya ce awalan ya tafakkaru fi anfusihim yanzu ba za su yi tunani a cikin kawunansu ba ba za su yi tunani ba domin su jawo su dawo ga barin gafalar da suke game da ubangiji su duba su ga ubangiji tabaraka wa ta'ala bai halarci sammai da kasai ba wa ma bainahuma ba abin da yake cikin sammai da kasai illa bil haqqi sai da wani hikima duk abin da ya ubangiji tabaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala yayi to akwai hikima a cikin wannan abu wa ajalin musamman da kuma wani lokaci wanda yake sananne na karewa kuma sama da kasan da abin da yake tsakanin su kuma duk kuma su zo kuma su tafi Allah ya tafi da su wa inna kasiran minan nas Allah ya ce yau yau mutane bin ka'a rabbihim lakafirun masu butulcewa ne masu musu ne da haduwa da ubangijinsu yawwa suna ganin ba za a tashi ba na'am
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأهلوها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون awalan da sun yi kilararsu yanzu ba za su yi tafiya a bar ƙasa ba ne su duba su ga yaya ƙarshen waɗanda yaya ƙarshen waɗanda suke gabanin su na al'ummatai ya kasance wanda sun kasance a shadda minhu watan su ne mafi tsananin ƙarfi da su kafaran maka sun fi su ƙarfi irin su irin su abu da su sammu wa a faru laraba allah ya ce wa sun tone ƙasa ma'ana sun gyara ƙasa sun tone ta sun yi shuke-shuke sun yi abubuwa na kawa a kan ƙasa wa amaruwa sun rayar da ƙasa a tsara min ma'amaruwa mafi yawa daga abin da su kafiran maka suka rayar da ƙasa wa da'atu musulhun bil bayyina allah ya ce ma'aikan da suka zo musu da hujjoji wanda suka mabayyana ba su buga wa mata lallahu muzlimin ubangiji bai san ne musu ma'amala ta irin ta zalunci ba Allah ba zalunci su yi ba da halakar da su ne walakin kanu a kasar da muzlimin sai dai su su suka zalunci kawunan su shi isa shi musulunci yana daga cikin babban aikin musulunci shine wanda kuma yana daga cikin maƙasid da musulunci kula da zatin mutum shi ne rai musulunci yana kula da rai yana kula da nasaba yana kula da dukiya yana kula da hankali wannan yana daga cikin makasudu na shari'a hankali saboda idan hankalinka ya tafi to komai kuma ya rushe rayuwa sai ta karye to shi yasa idan ka duba lafofin shari'a za ka shari'a tana mutukar ba wa hankali muhimmanci duk abin da zai taɓa hankali shari'a tana tana kiyaye na shi nasaba ba a so a ɗauko ɗan wani a shigo da shi gidan wani to musulunci yana da kiyaye wannan shi yasa aka sa aure aka tsari yadda za a aure da yadda za a kiyaye da mata da yadda za a duk musulunci ya fara wannan da kuma rai duk hanyar da rai zai salwanta musulunci yana kiyaye wannan abu to amma su kuma kafirai kafirai saboda rikikanci idan ka kula da yanzu su kuma ba abin da suka ba wa muhimmanci irin gyara ƙasa za ga ba abin da kafirai suke za a zo a yi ku titi a gyara ku a yi muku kyale-kyale ko ina ka zo a sa fulawowi a shimfiɗa menene ga manyan tituna ga menene amma kuma ɗan adam ba shi da ba shi da muhimmanci ba ruwansu da hankalinka ba ruwansu da kiyaye na sama ka ba ruwansu a je a yi alfasha a yi zina wannan babu komai a gurinsu to kuma musulmi wanda yake yanzu ba a gane ba sai aka manta da wannan abubuwan na musulunci sai aka koma suna kuma kowa raya ƙasar yake su to in aka raya ƙasa kuwa ba kiyaye hankali ɗan adam ba ba kiyaye dukiyar ɗan adam ba ba a kiyaye ran ɗan adam ba to kamar ba a bata komai ba kamar ba a komai ba amma in aka kiyaye hankalin ɗan adam aka kiyaye masa dukiya aka kiyaye masa ransa to ƙasa ta gyaru ta gama shi yasa ta gama ubangiji yake ga mana su halin kafare ba abin da suka sani su gyara ƙasa a gyara kasa idan ku kula kuma yanzu kuma kafirin duniya abin da suke kenan za a zo a ce muku a gyara kasa a muku fulawoyi a muku menene amma karshen da kuna nan an muku yadda kullum sama da mutum miliyan gaba sun mutu an muku yadda kun mai da alfashi alfasha ba komai ba sai sabon Allah an yi muku yadda za a kullum hankalin ku sai mahaukata ne a cikin ku domin amfani gyaran kasa shi sa da ba a koma kitabullah a koma abin da annabi ya zo da shi الذي لا اله الا هو المسلم حتى kafirai sai sun ji da daɗin rayuwar duniyar su da za su ɗauki wannan littafi alƙur'ani a samu masana su fito da abin da yake ciki suna da kansu sai sun fi jin daɗin rayuwar duniyar tasu na
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كفروا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون sannan mummunar mummunar hukuma wadda ta kai muni cikin cikin cikin muni sai ta zama ita ce sakamakon waɗannan da suka munanta ta hanyar yin shiru an kafa duniya ayatin la saboda sun ƙaryata ayoyin ubangiji wa kare da hajji da haɗu kuma suka zama suna yin muskilanci da ita na
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون
ba su bari ta ga yayin bayani yadda su kafirai suka rufe duniya na cewa ba ruwansu kuma da sha- da sha'anin lahira da kula da sha'anin allah da irin yadda abubuwan da halayen su wanda suke miyawa wanda a zahiri sai gan shi kuwa mai kyau nan ku ci sani to ubangiji kuma nan kuma zai fi kuma irin dalilai abubuwa wanda suke nuna girman kudurarsa shi ne ce allah bai kabal halaka allah shi ne wanda yake kagar halitta ya kage ta daga babu ta zama sun mai sannan kuma bayan ya kashe halitta kuma ya kuma dawo da ita sun mai da yiwu da sannan kuma zuwa gare shi ne mutum kowa da baki daya na
أولم يقولوا شركائهم koyar da kuma musawatu
ويوم تقوم الساعة يبلغهم fa yau da kuma sa'a a yayin da alkiyama za ta tashi yublisu mujrimun kafare za su kawai za su shiru saboda tashin hankalin da suke ciki ba magana ba magana hanzari na ƙarshen ta mutum zai iya cewa to ai a wani wajen kuma ha an kawo inda za su dinga magana da mala'iku ba su yi musu azaba ko ma salamatun fi saka za su dinga muhawara da su to ita alkiyama wato wani irin me zan ce da ita ahwalu ne da ita daban-daban yawwa ahwalu ne da ita daban-daban ita alkiyama na'am mu je wallahi ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وليس كلهم من شركائهم شفعاء ba su da wasu masu yi musu alfarma mun shirka ka'in daga cikin su waɗannan abin da suka tare ya shi da ubangiji ba za su iya musu wata alfarma ba wa kawo mun shirka ka'in da ke su sun kasance masu bambantuwa ne da su abin da suka raya suka ce ubangiji ne ba za a za su yi musu na
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون
a ranar da alkiyama ta tsaya a ranar ne mumune da kafirai za su rabu mumune da yi nan ɓangaren dama kafirai kuma su yi kyau na
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضتهم يحبرون kuma su ya fi rabuwar da lafi su ne mumune su ne ta'amman da suna amani amma nan da suke imani suka yi aiki nagari ba hun fi rautar da suna cikin wani dausi shi ne aljanna Allah sanya musu dausi da nuna ana nufin su yawwa ni ina kan ni ina ni ina wanda ba za ta ƙare ba suna cikin halin farin ciki ga ni ina da su na
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقائنا فأولئك في العذاب محضرون suka kafirce ubangiji wa kabbalu bi ayatina suka kayyata ayoyin shi da alqur'ani suka yi musu tashin alkiyama fa ulaika fil azabi mudawwi waɗannan ababen halartuwa da cikin azaba
وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون wa subhanallah ma'ana ku tarkace ubangiji yana nufin ku yi sallah hina tumsuna a yayin da kuka yammata shi ne ka shiga lokacin yamma yana nufin magariba da isha kenan wa hina tusbihun da wa hina tusbihun da kuma lokacin da kuka shiga lokacin asibari shi ne ku yi sallah ma'ana ku tarkace Allah ku ce sallah a lokacin da kuka lokacin asibari ku ce sallah asibari
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون
ولمن حمد السماوات والارض وان شيء من wannan yana da hankali salamun an ce itirazi ma'ana ma'abutan sammai da kasi dukkan wasu suna yaba wa ubangiji sai kuma yace wa ashiya a tafi a kan hila ma'ana lokaci da kuma lokacin da yake shiga lokacin yammaci shi ne sallar la'asar shi ma ku ɗaukaka Allah ma'ana ku yi sallar la'asar wakilin jirgin da kuma lokacin da ku shiga lokacin masu gaba shi ma ku ɗarkake Allah shi ne ku yi sallah a gaba wato sallah ne ba ƙaramin al'amari ba ce yawwa sallah sallah ba ƙaramin al'amari ba ce kaga ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin abubuwan da ya karɓo daga Allah to ita sallah ba haɗa ta da kowane abu ba ita sallah ta kanas sai da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biyi ta shugaba aka je har fadar Allah manzo Allah ya ga Allah sannan ubangiji ya ɗauko sallah ya bashi shi yasa babu wani in dai mutum arihi ne arihi na gaskiya to za ka same shi inda yake jin nishaɗin yake jin sanin Allah yana mota wato a cikin sallah idan ka ga kuma mutum baya jin wani daɗin jin Allah a cikin sallah baya wuri a cikin sallah to alama a cikin addini ba shi da komai ba shi da kankanin rabuwa a cikin addini tunda ka ga shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ju'ila qurratu ayni fi salati sanyin idanuwana daɗin idanuwana daɗin zuciyata an sanya mun shi ne a cikin sallah a nan nake jin daɗi shi sa za ga dukkanin shugabanni wanda suke na Allah mutanen kirki za ga babban himmarsu za ga sallah sallah a cikin sallah za ga suke jin daɗi na'am
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بها وكذلك وكذلك تخرجون yukhrij al-hayya Allah yana fitar da rayuwa min al-mayyiti daga cikin mafarki shi ne mai yake kalbin zalimin al-mulkati kamar mutum daga cikin nutfa nutfa abu ne wanda yake mafarki ubangiji zai fitar da rayuwa da shi inda shi ya fassara abin da ya fara to amma ka duba a wancan lokacin ne ba a samu abubuwa na hanyar nesa ba yanzu an samu abubuwa ya an lebe shi na dukkan ma sai a ɗauka mun shi sannu yana wani shi sa suna malaman suka ce a'a yuridul hanyar hibar bayyiti wato ya fitar da musulmi daga cikin kafiri shi kafiri ai matacce ne to ubangiji sai da kafiri ne in zaman kafiri amma ubangiji sai fitar da wani katoton bawan Allah a jikinsa yanzu dubu abu jahalin la'anatullahi alaihi ko ba ta ƙara su nan ne wurin Allah amma ubangiji sai ya fitar da ɗarkakken bawan Allah a cikin ƙasarsa shi ne ikirmatu ikirmatu bin abi jahalin dubi irin su wani bin mugira dubi ɗan sahari akwai ɗan samawa fitina da ko sai kuma mutum sai ne yin ɗan wani da tatattun tatattun bayan Allah to ka kaga madadi na ubangiji kenan yawwa da sauransu wanda za ka kunguma kunguma kafirai ne amma ubangiji ya fito da tsarin kakan bayan allah daga cikin su shi yasa shi mutum ba a wani mutum da matsalarsa ko da ɗan ku ne kirkiro kafircin amerika idan ka zo ta musulunta mu da musulunci da mu da kai tare da ɗaya a musulunci ba in ka bi allah shi kenan babu zancen wajen launin fata allah kenan shi ne da yake wanda ku kula da mutum da rayu kuma sai ya fitar da matacce min ra'ayi ya fitar da matacce daga ra'ayi yawwa sai ga kuma kuma salihin ba da kuma amma kuma sai ga Allah ya fitar da bargurba a cikin tsakansa kamar yadda aka yi da su kan'ana dan annabi duk zamani ne na Allah duk wanda mutum ji na wani girman kudrar sani wani yi laraba da mulkiha kuma Allah yana rayar da ƙasa ba da mulkiha bayan bushewarta ƙasa ta bushe ta bushe babu ruwa zumin ruwa ne kaga ƙasa ta yi darushi shi kenan kaga ta yi tsirrai ƙasa ta yi kyau wa kadhalika tukbatun to yadda ubangiji yake rayar da ƙasa bayan mutuwarka to haka nan kuma ubangiji yake fito da ku daga cikin kaburkan ku alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق